ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبا دروس من أكيدة من كراتوكم أشكلتات من العقيدة التحوية أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفي الطحاوي الله تعالى يمشي شرعنا wannan kuma shine majalisunmu na sha uku na sha hudu na sa na sha uku na sha hudu zama da suka gabata malaye mana bayani akan abin da ya shafi ilimi na gaibu daga ciki akwai mutum imani da cewar tattare da shi akwai mala'iku alkatibin ko waɗanda suke rubuta dukkan ayyukan da bawa yake kun wani ilimi ne na gaibu ba ka kallon su amma tun da alkur'ani ya tabbatar sunna ta annabi sallallahu ta tabbatar wajibinmu shine mu yi mu yi imani sifar mutanen wato mu'minai kuma tun farkon alkur'ani Allah ya sufanta su cewa allazina yu'minuna bil ghaib yawa duk wani abu da ya faku baka kallon sa matukar alkur'ani ya tabbatar maka ko sunna ta annabi sallallahu ta tabbatar maka to ba abin da yake kanka sai imani da haka mu imani da cewa akwai mala'iku tattare da mu yin imani hakika kuma na cewar mala'iku dinnan suna tattare da kai suna tare da kai suna bibiyan me kake suna rubutawa to wannan zai sa kuma kana jin kunyar Allah kuma ka bi kunyar me mala'iku yau ba zai yi ka boye wa ƴan adam ba matakar kuma ka san Allah ta'ala na kallon ka kuma mala'iku suna me rubutawa an gane sannan mala ya yi mana maganar imani da abin da ya shafi mala'ikan da ke karɓar rai shine malakul maut da Allah ya kira shi kenan da malakul maut shi ma mutum ya gaskata cewa in mutum ya zo mutuwa ko da mu ba ma gani abin da alkur'ani ya tabbatar amma mun yi imani cewa yanzu idan mutum ya zo mutuwa to akwai me mala'iku da suke zuwa an gane idan sun zo dinnan kuma daga baya malakul maut zai zo shi domin ya garbi rai sannan mala'iku dinnan ko dai na rahama ko dai na me na azaba idan mutumin kirki ne mala'iku na rahama idan kuma mutumin banza ne mala'iku na azaba sannan mala ya ce mutum ya imani da abin da ya shafi azaba ta kabari yanzu akwai wanda suke inkarin azabar kabari suna ga ta za a tona laka a sa mutum gashi kuma makabarta a gefen gari ba a jiya ifin mutane ai babu azabar kabari a'a akwai azabar kabari annabi sallallahu a madina ya je wuce ga kaburbura guda biyu ya ce waɗannan kaburbura guda biyu ana musu azaba an gane ta haka kuma a nan sassalim ya wato ainihi mana umarni da muna neman tsarin allah da azabar kabari wanda yake tabbatar da ita sannan mala ya ce mana kabari ko dai dausayi daga dausayin aljanna ko kuma rami daga ramukan wuta an gane sannan mala ya ce mu imani da abin da ya shafi tayar da mutane dan mutane sun mutu ba wai an kare bane kawai daga haka an tafi da wasu sun ci bulus an gane to amma akwai ranar mai hisabi akwai ranar da Allah ta'ala zai tattara bayi guri ɗaya da yaji ziyar labina a sa'o bi ma'amilu wa yaji ziyar labina aksanu bil husna sannan za a yi sakamako sannan za a yi ƙididdiga ƙididdigan nan Allah ta'ala zai sanya a ba mutum littafin shi a ce da shi ikra kitabaka al-yawm اقرا كفى بنفسك اليوم عليك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا yau mutum da kansa zai karanta littafin shi Allah kuma ya tambaye shi akwai wani abu da kaga ƙari ba kai ba dan adam da kansa zai ce duk wani abu da ke cikin littafin ni na aikata shi idan ba mumini ne kamar yadda na faɗa mana Allah zai ce satartuwa alayka fi dunya wa ana aghfiruha lak yau a duniya na maka sutura saboda imani da kake da shi yanzu kuma zan gafarta maka idan kuma mutum fajiri ne fasiki to Allah ta'ala ba zai mishi wato ainihin sutura ba sannan mala ya ce mu imani da abin da ya shafi sirati shiwon Allah ta'ala ranar alkiyama bayan an gama kididdiga an gama komai za a ce a ji a tsallaka sirati an gane kuma kowa sai ya tsallaka yan wuta za su rufta yan aljanna su tsallaka gwargwadon ayyukansu na gargadi idan mutum mai sabo ne zai tsallaka da kir idan mutum mai da'a ne kuma kifta ido da bismillah ya riga ya tsallaka duka waɗannan abubuwa ne da mutum ya kamata ya imani da su sannan malam gabar ƙarshe da ya mana bayani shine mutum ya imani cewa yanzu haka akwai wuta akwai aljanna ba sai an je lahira a halicci wuta ko a halicci aljanna shi yasa Allah ta'ala da ya ce وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سيش أعدت للمتقين أعدت فعلين ماضي أرجع أن تندد إتا ديما غنى أكون تكم يش أعدت للكافرين إتا ما أرجع أن تندد للكافرين كنا ولا ندوك أقوش قبل ذا متعشي يوشين مالك يجوى الخير والشر مقدرتا مقدران على العباد wato abin da ya shafi alkhairi sharri abu mai kyau da mara kyau kenan ko to waɗannan duka Allah ta'ala ya kaddara su ne ga bayin shi in ka ga mai kyau ya same ka kaddarar ubangiji mai kyau lafiya dukiya da nagari wannan allah riga kaddara maka haka in abu ne mara kyau jinya tarbiyyar kayi kayi dan yakan gari misali ko talauci duk waɗannan abubuwa ne da ba su da daɗi duk waɗannan kuma allah ta'ala riga ya kaddara bawa gane kuma bawa kamar yadda bawashi ya ce baya wuce mai kaddararsa da duk abin da Allah riga kaddara maka sai ya same ka to sai ya same ka wannan kenan gaba ta gaba malai yake cewa wal istita'a allati yajibu biha al fi'l min nahwi tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al makhluq bih fa hiya ma'a al fi'l wa amma al istita'a min jihati as sihha wal wus' wal tamkin وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا sa'a wannan malai yana raddi ne ga abin da ya shafi qadariya da mu'tazilawa cewar al-istita'a dama da iko wacce take damfare da aiki bari in tattara muku magana wacce take damfare da aiki to wannan in mutum yana aiki lokacin da yake aiki to wannan iko da damar Allah ta'ala ne ya bashi dan Allah da bai datar da shi ba zai iya ba amma kafin ya fara aiki wannan damar kuma tana da alaka da shi bawa ne an gane yanzu kana da zaɓi yanzu kana zaune a gida in ka ga dama ka zo darasi ko kar ka zo shi ne abin da malai yake ma bayani amma lokacin da ka zo darasin kake sauraron darasin to wannan kuma Allah ne ya datar da kai wannan ta fita istita'a ɗinka wannan raddi yake ga wanda suke cewa istita'a tana kasancewa ne kawai kafin aiki ko wanda suke cewa tana kasancewa ne kawai tare da aiki amma sai mala yake ce maka ahli sunna su abinda suka tafi akai shine istita'a dama da iko wacce take dan fara da lokacin da mutum yake aikata aiki wannan Allah ne ya dakar da shi amma kafin aiki kuma ba yana da dama ko ka je masallaci ko kar ka je an gane a iya a ce zo mu tafi wa'azi ka ce ba zan je amma lokacin da ka tafi wajen wa'azin to nan ya datar da kai Allah wannan shine kulasan magana a dunkulanta wa af'alul ibad khalqullah wa kasbun min al'ibad sai ma da ya ce af'alul ibad aikin bayi ko khalqullah wato halitta ne na Allah Allah wallahu khalaqakum wa ma wa kasbun min al'ibad amma tashi ai aikin ta yadda za a samu sakamako mai kyau ko mummuna to wannan kuma me dan fare yake da bayi idan Allah ya halicci aiki bil jumla amma tashi ai aikin ko sakamakon aikin in an yi shi yana koma ne zuwa ga zuwa ga bayi ولم يكلفهم الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون sannan Allah bai dora wa bayi ba sai abin da za su iya nan daga cikin malaman akwai da suke cewa ba haka bane cewa Allah bai dora wa bayi ba sai abin da za su iya a'a Allah rahamarsa ne ya dora mu ya takaita musu amma da ya dora musu fiye da haka ma za su mi yanzu sallah hamsin farko da Allah ya mi dora mana za mu iya ko ba za mu iya ba za mu iya amma rahamar Allah ne yasa ya rage ta ta dawo nawa ta dawo biyar kuma azumi yanzu in Allah ya ce yau mu sha gobe kan har tsawon rayuwa za ka iya amma rahamar Allah ne ya ce iya wata ɗaya za a na ne za a na azumta wannan shine abin da wasu malamai suke cewa wala yutiqun illa ma kallafahum sannan ba abin da za su iya sai abin da Allah ta'ala ya ɗora musu wa huwa tafsir la hawla wala quwwata illa billah wannan shine tafsirin la hawla babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah face da taimakon Allah naqul abinda muke cewa da ma'anar la hawla wala quwwata illa billah la hilata li ahadin babu iko ga wani wala harakata li ahadin babu motsi ga wani wala tahawula li ahadin babu jujjuyawa ga wani an ma'asiyati Allah daga yabbar sabo illa bi ma'unati Allah sai da taimakon Allah kenan da kaga baka sabo ya taimake ka Allah kenan wannan zai sa kana alfahari ko ka rena mutane ko ka ji cewar kai ka kai la kai da kaga Allah ya datar da kai to wannan tawfiq ne min Allah dacewa ne daga wajen Allah yanzu kamar yadda na sha faɗa mana wannan ce salari muke zuwa darasin nan zai iya zuwa ba zai iya ba so da Allah bai mi ba bai datar da shi ba kuɗi a ɗauka kuɗi za a bayar za a yi kuɓa abin da ya kai kuɗi wahala ko to a ɗauka kuɗi za a bayar wani kan ce zo ba zai iya ba so da Allah bai datar da shi amma wani aka ce kuɗi zai bayar in ya zo kuma zai iya so da Allah ya mi ya datar da shi to wannan tawfiq ne min Allah sai mutum ya gode wa Allah dan haka in ka ga haka ka ciru daga sabo to fa ba ikon ka bane ba dabarar ka bane taimako ne na na Allah shi yasa sai ka kara gode wa ubangiji ta'ala ka kara addu'ar da annabawa suke alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin من عباده المؤمنين ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله sannan babu ƙarfi ga wani wajen ya tsayi ga yi wa Allah da ko tabbatuwa akan ta ko sai da dacewa daga wajen ubangiji in ka kana aiki na gari ka tabbata wadatar da kai Allah kullun sai ka roƙi sabati an gane kullun ka roƙi sabati saboda wani zai fara ya daina an gane kuma zukata suna tsakankanin yatsu na ubangiji Allah yana jujjuya su ne yanda ya so don haka mutum sai ya roƙi Allah sabati in ka kana aiki na alkhairi kana halastar majalis ko kana halastar gunda ake karantar da alkurani ko ake karanta shi to kullum kana roƙo Allah ta'ala ya dawamar da kai a kai ka tabbatar da kai saboda akwai alkhairi ya ishe ka iya alkhairi majalisin da mala'iku suke halasta sannan Allah yake gafarta waɗanda suke halarta irin waɗannan majalis to idan kai sa'a a rayuwarka a majalis dubu da kaje ɗaya kaje ka ka dace aka gafarta duk yan waɗannan majalis ɗin kayan nasara ko ba kai ba yanzu akwai abin da ba ke bukata irin gafara yau Allah gafarta ma fa ka tafi aljanna duyan nan da Buhari yadda aka yi da wacce ta biyo bayan ta da me dukkan mutum ba ruwan kansu ka huta dukkan ka tafi gurin da me la ya masu na fiha nasabu wa la ya masu na fiha babu gajiya babu wahala ba yunwa kuma wa kullu shay'in yajri bi mashi'ati Allah ta'ala mala yace kuma komi yana gudana ne da wato ainihin mashi'a ta ubangiji ta'ala son sa da nufin shi wa ilmihi da ilmin sa wa qada'ihi da wato hukuntawa sa wa qadarihi da qaddarawa shi duk wani abu da kaga ya gudana to da a cikin mashiya ta ubangiji ne yake an gane yanzu wannan tsada rayuwa ta fita a mashiya ta ubangiji karkashin mashiya ta da hukuntawarsa da kaddarawarsa Allah ya hukunta za a yi wata tenuwa mutane masu cin abinci uku za su dawo ci sau biyu masu ci biyu za su dawo ɗaya masu ɗaya za su na shan ruwa da siga su kwanta shi ne abin da yake faruwa yanzu a ƙasa duk mutane wallahi akwai abin tausayi haka ne umar mutane yau in ka ga mutum goban kuma shi kamar yana jinya wallahi haka akwai abin tausayi duk da a addinance abin da ake cewa mutane su koma zuwa ga Allah la malja wa la manja minka illa ilayka shi yasa Allah ce fafiru ila Allah idan muka ruga zuwa ga Allah to Allah ta'ala zai kawo mana mafita shi kuma shi yanta shi yasan ta yanda zai kawo mana mafita wannan tsarin tafiyar mutane suna bukatar koma zuwa ga Allah rayuwa ta yi tsada abubuwa mutane da da wani zai iya sa 'ya'yan makwabtansa a private school na yanzu 'ya'yan sama kokarin da yake su samu su dan tokare su kammala private school abubuwa duk sun zama wani iri to duk wani yana karkashi ne mashi'a ta ubangiji duk da wani ya iya zama sababi an gane yawo amma dai duka ba su fita a mashi'a ta ubangiji ba Allah riga hukunta amma dai ana abin da ake cewa al'umma duk da suna cewa to taya ku malamai kullum sai ku ta cewa wai a canja ba kwa yawan manya to ai in mun canja Allah zai ne Allah yana da sunnar cewa in Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan kaga mutane suna cikin jin daɗi da walwala sai ta basu Allah ce su suka canja amma ba mu muka canja ba ma'ana kenan da za su dawo su gyara ɗabi'unsu da halayensu da rayuwarsu to Allah ta'ala sai ya kawo musu sauki wani ta'ala ba mu ikon gyarawa غلبت مشيئته المشيئات كلها wato nufinsa da mashi'arsa ta yi rinjaye akan sauran mashi'o'i na kowa mana in Allah bai so ba akwai abin da zai faru babu da duk duniya kuma za ta so shi Allah bai so ba in kuma Allah ya so duk duniya ba ta so gashi nan yanzu Allah da ya so yanzu shugaban yanzu shine shugaba duk yan Najeriya su ki sai ya zama kowa zai zama ba kuma Allah ce ya zarce sai ya so da haka Allah ya so وغلب قضاؤه الحيلة كلها wato qada'u hukuntawarsa ta yi rinjaya akan dukkan dabaru ga baki ɗayansu yaf'alu ma sha. Allah shi ke aikata abin da ya so wa huwa ghairu zalimin abadan to kunji kuma hakan ba azzalimi bane duk abin da ya hukunta din yayi su ya so din ga bayi din ni yanayin da ake ciki na turmutsotso din da zaka gani dukkan mi Allah ba azzalimi bane ga bayan shi sai fa dai in su sun zalunci mi kawunan su amma zalamnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun kuma wallah in za mu yi wa kanmu adalci shine mu ma azzaliman kanmu ne in dai za mu yi wa kanmu adalci ya isa suleiman don haka kenan in har haka ne shine sai mu bi wasiyar malaman mu canja sai Allah ya kawo mana me canji in har mu mun yadda a karan kanmu ba masu adalci ba ne to a cikin mu sai Allah ya zaɓi irin mu ya ba mu suka zama jagorori idan muna son canji kuma sai mu gyara sai Allah a cikin mu ya zaɓi waɗanda suka cancanta sai ya ba mu amma duk wata kusurwa Allah bai zalunce mu ba yanayin da ake ciki Allah bai zalunce mu ba yawa da haka in wani abu muka ga ba daidai ba mu muka kwari kan muka zalunci kanmu mu gyara yawa mu gyara mu koma zuwa ga Allah wallah in muka koma zuwa ga Allah sauki kusa yake kuma canji lokaci ne kankani amma fa idan har ba mu gyara ba to kuma sai dai a yi fatan a cika da imani taqaddasa an kulli su'in Allah ya tsarkaku daga barin kowane mummuna wa hainin da kuma jarrabawa wani abu na tawaya wa tanazzaha an kulli aibin Allah ya tsarkaku daga barin kowane aibi na tawaya wa shainin shi ma shainin din aibi ne la yus'alu amma yaf'al ba a tambayansa dangane da abin da ke aikatawa wa hum yus'aluna amma su sai an mi tambaye su shi yanzu Allah duk abin da ya cikin hikimarsa ne sai dai ka mi kauya amma mu ranar alkiyama duk abin da za a Allah zai tambaye mu amma shi Allah wani ne cikin ayyukansa da abin da yake hukunta don haka sai dai musalla abin ya mana daɗi bai mana daɗi ba dole haka za mu yadda mala ya ce wa fi du'a'il ahya sannan dangane da addu'ar da rayayyu suke wa matattu ko wa sadaqatihim da kuma mi sadakokin da suke wa matattu manfa'atul lil amwat wannan akwai amfanarwa ga matattu idan har mutum ya mutu raye yake masa addu'a to za ta yi masa ne ‘yan ɗariƙu sai suka juyawa suke roƙa mataccan raye ne kuma in yi addu'a take amfani da me kai kuma kaje kana roƙon mataccan in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum shirka ne wannan abu don haka rayayye ne in yi addu'a ga mamaci za ta yi mara amfani amma macacce in an roƙe shi ka roƙi banza ba abin da zai amfanar da kai ba ma ya ji in ma ya ji ba zai iya amsa maka ba don haka nan gaba tana da muhimmanci addu'ar rayayyu da suke wa matattu ko kuma sadakokin da rayayyu suke wa matattu to suna da amfani don haka nan ƙarƙashi wani malamai suke cewa addu'a kamar da ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya mutu abubuwa nasa suna yanke sai daga abubuwa guda uku daga ciki akwai mi da na gari da yake masa addu'a kenan kun gona addu'a sai mutu ya fata Allah ta'ala ba shi da na gari kuma ƴaƴa abin so ne ba abin kyamata bane mu ne yanzu aka sa mana tsanin ƴaƴa yanzu wani yana cewa ga miliyan sadaki shi a neman matar da ba ta haihuwa shi wacce ba ta haihuwa ma'ana ya ɗauka ɗa masifa ne ɗa bala'i ‘ya'ya kuma rahama ne an gane ko ‘ya'ya sanyi ido ne ‘ya'ya wanda ya haife su ya san suna da shiga rai da to sai ka mutu ka ga amfanin su wallahi in Allah ya baka ɗa na gari bayan mutuwan ka ka more annabi sai yace akwai bawan da alahira zai ga ana daga daraja sai tambaya me yasa a ce ɗanka ne na gari da ka mutu ya ringa ma addu'a Allah ya gafarta maka to wanda bai haifi ‘ya'yan ba fa ko ya haifi ɗaya ya tsaye da haihuwar kuma aka yi sa ɗayan ba na garin ba ne ya yi wa kansa haka kuma sadakoki sadaka din nan zaka iya kai kai wa kanka kuma in an maka bayan mutuwar ka za ta ma amfani amma na fi fifita mai rayewa kansa يو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وانا آل انت إشارة أكون وانا أبو تا إشارة نيكو قباتر وكانكو وانا أبو كافن قوبان yawa ku yi wa kanku hisabi sannan ku yi wa kanku aiki in Allah baka kuɗi ko bishiya za ka iya shuka ka je ka shuka tana daga cikin sadaka jariya idan tsuntsu ya hau ya ci wani abu kana da lada idan wani ya zo gindin bishiyar ya zauna ya sha inuwa kana da lada idan wani ya sari icin ya wani abu kana da lada don haka ko bishiya kai wa kanka in har Allah ya baka kuɗi kuma to ko na Allah ma ka gina wa gida ba wai sai masallaci ba yawa gida za ka gina masa ka bashi ka haɗa mar da jari shi ma ka yi ceto ka yi sadaka jariya yawa da haka in za ka iya ka gina makaranta ka ɗau wani mutum guda ɗaya ba ƙungiya ba karka ba kowace ƙungiya ka ɗau mutum ɗaya ka ce na baka makarantar nan ci abinci a taimaki al'umma da haka duk wannan sadakoki ne masu masu gudana in gane to bai takaita iya masallaci ba mu masallatan ma mu sun isa yanzu wallahu ta'ala yastajibu da'awat sannan Allah yana amsa addu'o'i wa yaqdi al-hajat kuma yana biyan bukatu wannan amsa addu'o'in mu da mun riga mun yi imani وقال ربكم ادعوني إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا تو أرنا ما سن يددون شيسا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين سنة سنة الله أنا أمسى الدعاء shiyasa idan suka shiga jirgin kwale-kwale suka ga igiyar ruwa tana juyawa jirgi zai kife to ana iya Allah suke cewa sun ga sun fi da yawa daga cikin 'yan shi'a da 'yan ɗari su in masifa ta same su akwai shewa akwai ya ali ya mahdi lala idan masifa ta same ka ya Allah ya rab Allah za ka fawwala lamari gare ka amma waɗancan da za ka kira ba za su iya amsa maka don haka Allah ta'ala yana amsa addu'o'i kuma yana biyan bukatu wallah duk abin da yake na bukatar ka in har ka roki Allah da zuciya mai tsarki ka daidaici lokutan da annabi sosai ya ce Allah yana amsa addu'a ka dace sai ka ga wallahi cikin ƙanƙan lokaci Allah ya mi ya biya maka na addu'o'i kuma ya yaye maka damoyi to amma mu yanzu tarbiyyar da mutane suke so a ba su shine tarbiyyar ma addu'a mutane yanzu ba su da tarbiyya ta mi ta addu'a an yi da sallah a zahar mutum ya yi haka sakon talatin bo ya sauke hannun kuma ya shafa kuma ya yi addu'a haba jama'a ta yaya ka zo ƙwanƙwasa ƙofar Ubangiji, za ka masa kirari, za ka yi wa annabinsa salati, za ka zubo bukatunka cikin nutsuwa kuma da tawali'u da ƙanƙan da kai. Shi ne sai ga kafin ka tashi ne, Allah ta'ala ya amsa maka. Amma kawai fafafa kawai ka tashi ka tafi. Annabi sallam ya ji wani ya yi addu'a bai masa salati ba, annabi ya ci wani ya gaggauta. Mana ta yana amsa mishi haka addu'a kawai haka haka ta tafi tsirara. babu addu'a babu kirari babu kamun kafa a daidai bangare guda ne su sanya ya ji wani da ya tashi addu'a ya yi kirari ma Allah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi ya ce wannan ya roki Allah da sunansa mai girman da in an roke shi yake amsa wani lafazin annabi da ya ji ya yi wannan kirarin sai annabi ya ce roki Allah zai amsa maka kenan in za ka roki ubangiji ka hada da kirari ba ka da shi kuɗi ne matsalarka ka ce Allah kai ka mallaki taskokin sammai da kasai sai ka koro salati manu sassan ka ce Allah matsalata ta kuɗi ce ta kai masa kuma ba sau ɗaya ba sau biyu ba an gane sallallahu min fadli Allah yana son naci ka roƙe shi ya gobe ka roƙe shi kai kai kai ranar sai Allah ta'ala in ya amsa maka ya lamunce maka kana taɓa wani abu guda shi kenan sai ai ta cewa a ka ga wani jiya ruwan Allah jiya ta wuce ta zama fast tense yanzu kuma an ɗora a gaba na haka mu koyi addu'a Allah yana amsa addu'o'i kuma yana biyan bukatu amma mutane ba su shirya wa haka ba yanzu in ka samu duk mutane ka ce mu haɗu mai addu'a Allah ya yi mana damuwa ne kaza wani zai yarda da zai ta riko da sababi ne sababi babu laifi amma kuma me a hammus asbab shine ka koma zuwa ga Allah yawa da addu'a da kuma gyara ayyuka sai Allah ta'ala ya canja bangi ta'ala da ba mu ikon gyarawa to mu tsaya nan ba insha Allah zama na gaba sai mu dora wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi